بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba a yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu na fatawa daga Darul Hadith shiri na musamman da yake amsa tambayoyi game da hukunce-hukuncen da suka shafi watan Ramadan a cikin wannan wata na Ramadan da Allah madaukakin sarki ya kawo mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa ibadunmu kuma muna yi muku barka da shan ruwa a cikin wannan shiri namu kamar yadda muka saba muna tare da malami da yake amsa mana tambayoyi dr kabir abubakar amin asgar algata wa alaikum assalam wa to za mu koma zuwa ga malam kai tsaye domin mu ji guzirin da malam ya yi mana a wannan shiri namu na yau musamman an shiga darerakin da suke na lailatul qadr algata malam wala tafaddal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha ta mai albarka ta Albani TV kan yau da shan Allah ne muku sallama a karo na biyu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum tare da assalam fatan an sha ruwa lafiya Allah ubangiji ya karba mana ibadu Amin.
mun shiga dare guda goma na ƙarshe na watan Ramadan wanda a cikinsu akwai zage damtse sosai game da ibada na'am ana samun ibadoji waɗanda a baya a kwanaki goma a ashirin ɗin farko ma ba a yi su na'am daga ciki akwai ibada a itikafi wato lazimtar masallaci mutum ya fita daga cikin mutane ya koma masallaci ya zauna don ya tafarruki don ya miƙa rayuwarsa kacokan da ibada ya ta karatun alƙur'ani da zikirori da salati da sallama da istighfari da tuba da sauran ayyukan alkhairi wannan shi ake ce ma itikafi kamar yadda aka sani Allah yana cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kar ku rungumi matan ku alhalin kuna itikafi a cikin masallaci na'am Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafi a a goman karshen Ramadan na'am Ah, da ya ma yi wani lokaci har sama da goma wani Allahu lokaci da bai samu halin yi ba har bayan sallah sai da ya rama akbar Ah, malaman musulunci suna kallon itikafi a matsayin mustahabbi suna ce mustahabbiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yin itikafi mafi karancin su shine dare guda da wuni guda na'am mafi yawa kuma ba shi da adadi akwai sabani tsakanin malamai game da irin masallatan da ake na'am a wasu sun fi ganin ana iya yi a cikin kowane masallaci na'am suna ganin umumin fil masajid za a Mm.
ɗauka kamar mazaba abu hanifa kenan na'am wasu kuma suna ganin a sai dai masallaci wanda yake mai sallar juma'a musamman idan juma'a ta ratsa cikin kwanakin da mutum zai yi tikafa na'am wani ita ce ma- maganar sirrin Aisha da kuma wasu cikin malaman fiqh a cikin tabi'ai na'am sannan kuma akwai irin su Huzaifa ah, wanda abubuwan su su Huzaifa ko na'am wanda yake ganin cewa sai masallatai guda uku kawai wanda har suka tattauna da sahabi Ibn Mas'ud na'am game da wannan matsala ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu itikafi sai a masallatai guda uku na'am masallaci mai tsarki na Makka masallacin Madina da masallacin Baitul Maqdis na'am a takaice dai matsala ce ta saɓani jama'a ba matsala ce ta fitina ko rigima ba saɓani ne tsakanin malamai da wujihatu na garɗinsu domin shi bin mas'udin ko da ga mai wannan sai yake cewa kai dai hala ka manta abin da su suka tuna Mm.
kaga har yanzu kenan tun cikin sahabbai akwai waɗanda suke da ganin fassara saɓanin wannan fassara ta ibnu ta ta, ta huzaifa to har a yanzu a masail irin waɗannan fikihiyya ba shi daga cikin ladabi mutane su mai da shi abin fitina suka saɓani na'am tabbas idan mutum ya samu halin yin itikafi a waɗannan masallatai masu alfarma to wannan shi yafi na'am shi yafi dacewa da abin da aka ciro daga wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma bai samu halin yi a irin wannan masallatai ba in har ya bi fatawar wani malami ko wata mazhaba dan yi a wasu wurare to karka ce ba ibada yake ba na'am karka ce ai shirme yake ko zaman banza Aikin banza.
wannan baya cikin ladabin magana Eh, baya cikin ladabin magana a cikin fikihu na musulunci wani na yin wata ibada saboda kai ba gamsu da ita ba alhamta da asali ka ce zaman banza yake ko shirme yake yi ko bata wa kanshi lokaci yake wannan ba ladabi ba almuhimmu idan aka je itikafi ah, shine za ka zauna ne kai ta ibada Ah.
ibadan nan mafi girman abin da ake so kai shine zikiri zikirin nan mafi girma a cikinsa shine ambatan Allah ta hanyar karanta alkur'ani mai girma. karanta alkur'ani ka kai ka kawo ka kai ka kawo dan akwai abokan zama a wurin ayi musaffa Mm.
in dare yayi ayi tahajjudi Na'am.
idan ka ka gari ya waye ka dan yi bacci ka tashi kai ta wannan ibada to ah, ana kuma so ya zama ka tsane kanka daga rayuwar duniya Na'am.
ma'ana ko da ka tafi da wayoyinka saboda bukata to kai ya zama kullum kana nan kana posting kana liking kana comment kana wane ne da wane ne akan twitter da facebook da sauransu Mm.
ko kuma ya zama kullum kana nan kana cewa a kai wa wani shaddoji kaza an so buhunan nan a wuri kaza wani a bashi jarkan manja talatin wani ban ga alat ɗin shi ba a bincika kaga kana ta kasuwancin kai Gaskiya ne.
to ba a son haka sai zama wannan wayan za ta zama kawai dan dai watakila ka haska ka ga haske ko kai amfani da ƙur'anin ka na cikin waya ko kuma ka buga wa gida waya a kawo maka abinci a kawo maka kayan sawa ko a kawo maka gidan sauro bukatu wanda za ka tarsa su zuwa ga neman su a wajen Na'am.
amma bukatu naka na duniya to ba a so ka ainihin wato a yi abin da su mata ma suna yin itikafi matan aure ko mata marasa aure amma da izinin waliyansu da kuma ya zama cewa an amintu wurin babu fitina Na'am.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba matan shi yi itikafi amma da abin ya nemi ya zama gasa da fitina to sai ya ce to ni ma na hakura Mm.
ya zo ya kafa tanci wannan ta saka ta sa nata wata mata ta saka rata ya ce me suka ce a ai mun ga ka fito wancan mata fito shine ma muka fito to Na'am.
shikenan ni na fasa Allahu Akbar.
kaga saboda kai ya zama fitina kuma mata a wurin za a iya a fara habaici an zo ibada kuma ana habaici ana yada magana wata tana jan wani baitin waka da sauransu to idan ya zama akwai irin wannan fitintunu ko Na'am.
kulluma da suka fi waɗannan amma a zamanin mu fitinan za su iya fin wannan Eh, wasu wasu na iya amfani da wannan dama su yi wata badala ko rashin kirki ko rashin sanin ya kamata da haka sai a hana su tun farko sai su zauna a gidajen su yafi wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna Na'am.
a takaice dai ah, wanda ya samu hali na yin wannan ibada to ibada ce mai muhimmanci Na'am.
sannan ah, akan so ƙarshe mutum ya fita ne da zaran dare ya yi an ga wata Na'am.
wasu mazahibu suna ganin cewa har sai gari ya waye Na'am.
sai ka je sallar idb daga can ka dawo gida to babu dalili akan wannan Na'am.
Eh, musamman in muka gane cewa da zarar an ga wata to ramadan din ya fita wannan daren daren sallah dare ne a cikin watan shawwal Na'am.
kaga babu wannan falalar da sauransu Na'am.
da zarar an ga wata da daddare sai ka kwashe kayanka ka dawo gida da fatan Allah ubangi subhanahu wa ta'ala ya karba mana Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya wassalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da alkhairi tambayar mu ta farko an sake yin dace rahmatullahi wato dan uwan abin da malam ya cike da shi kenan malam kai bayani game da lokacin da itikafin ke karewa ko mutum zai fita to shi mai tambaya yana cewa da yaushe ake shiga itikafi na'am ana shiga yi kafi ne ah, da rana na'am Ah, galibi an fi so ka shiga bayan la'asar ko goshin magariba sai ka sha sharuwa ruwa a can na'am na'am amma duk cikin wuni da sanda ka shiga yayi insha Allah ya ma fi so a shiga da marici na'am na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma yana da alaka da itikafi take cewa idan mace na cikin kwanakinta na al'ada ita ma za ta iya shiga itikafin nan to mace da take al'ada ah, in ta je itikafi to me za ta yi kenan na'am zamun za ta iya yi zai zama yana da kunci yana da limitation na'am sannan kuma ana so ita mace mai al'ada ta guje wa masallaci in ba ya zama dole ba sai abin da ya zama dole sannan ya kamata shiga masallaci na'am in bai zama dole ba to ta, ta, ta bar masallaci shi ya na'am na'am kaga tunda ba dole ba ne Sorry.
tana halin haila ta zauna a gida abin ta shi kuma na'am na'am. to dan uwan wannan kuma ita take cewa ita tana fama ne da jinin lalura za ta iya yin itikafi eh mace mai istihaba ita kamar kowace mace ce za na'am ta yi duk abin da mata suke yi da maza ba ta kallon kanta a matsayin mara tsarki na'am sai dai dole ta tanaji ababen da za ta lullube jikinta da al'aurata ta yadda jinin ba zai ɗiga ya ɓata masallaci ba.
Na'am, na'am. To, sai tambaya ta gaba yake cewa to mutum yana cikin wannan itikafi Na'am.
amma kuma kullum akwai masu kawo mai ziyara cikin abokai da yara da mata da makamantansu ina hukuncinsa.
To, wannan ya karya ainihin maslaha ta ta- ko ko- ko manufa ta itikafi Na'am.
tare da cewa ya tabbata annabi sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam.
matar shi ta taba kawo mai ziyara eh, inna ha safiya Safiya.
inna ha safiya Mm.
amma abin da ya tabbata shine ta zo ne ba wai kawai ziyara ta soyayya ba ta Na'am.
kawo mai abin buɗe baki ne Na'am.
Zaka in waɗannan yara za su dinga kawo mai abinci ne da sun kawo su aje su tafi abinsu Na'am.
ya yi amma kawai sai a ci mutum ya yi itikafi yadda za ga ana yi a birane sai iyalin shi su ɗauko mota a ɗauko yara a ce a zo a je gun baba a je a zauna wajen awa biyu a bakin masallaci ana fira kwarai da sai gaske can wajen karfe goma a yi salfi a tafi gida to wannan ya zama tourism ke ya zama yawon bude ido ba itikafi ba wajibi ne akan hukumar da ke kula da masallaci da ake itikafi su zama suna da sa'ido su zama suna da consciousness na security su hana yin ababe waɗanda suka saba wa ibada saboda in an ban mutane musamman a manyan garuruwa to abin yana nema ya zama wani fashion wani fashion wani yayi eh, ba ba- ba kuma ibada ba to wata rana har za a zo a yi aika aikan da ba ita bace da dan me mutum yana itikafi kuma kullum yana kan kyamara ana ta ɗaukan hotuna ana nunawa ga bakin shi sun zo ga babar shi ta zo ga kannan shi ga matar shi da 'ya'yan shi duk an zo da su a- kamar an je wani duba ɗan gidan yari ga wannan ba daidai ba Na'am, ne, ba daidai ba ne amma Na'am.
in wata bukata ta tirsasa to ana iya ba na'am.
Allahu a'lam Allah ya saka da alkhairi. wannan yana magana game da kwanaki a cikin jawabi malam kun ishara akan a samu tsawon yini guda da dare guda akalla to cewa shin shi yana iya bari sai misali ana gobe sallah ma'ana wannan azumin sai ya shiga gari ya waye kawai sai ya fita eh yi mutum zai iya yin haka ya bari Na'am.
sai ranar azumi na karshe in iya abin da ya abin da samu yake da shi shi na lokaci eh na abin da ya samu na lokaci zai iya yi azumi Na'am.
kwaya ɗaya ko biyu na zai iya yin haka insha Allah To sai kuma wannan tambaya mai alaka da itikafin ita ma cewa yana cikin itikafin sai labarin rasuwan wani na kusa da shi ya zo mishi yana iya zuwa ya halarci jana'iza.
to magana mafi inganci shine mai itikafi baya zuwa duk waɗannan bukatu da ake yi a wajen masallaci eh sallar jana'iza ko ɗaurin aure Mm.
ko gaida mara lafiya Lafiya, na'am.
a gaskiya da cewa duk suna daga cikin wa'iza da aka fa'ajib Kwarai.
amma mai itikafi baya zuwa yin su Mm.
amma in an kawo sallar jana'iza cikin masallaci zai iya bin sallar a yi da shi Na'am.
amma ya fita har ya tafi wani anguwa wata unguwa ko wani yanki ya je a yi sallar jana'iza da shi wata gida ma a tafa makabarta to wannan itikafi ya kari da zaran ya ka itikafi ya kari da aka sai ya haƙura har sai ya fito sai ya je musu gaisuwa Mm. To Allah ga malam duk da ga lokacin namu ya fara mana harara amma akwai tambaya ɗaya ne mai alaka da wannan kun yi bayani game da wayoyi da mutane ke amfani da shi a yayin itikafi to shi yana son ya rinka sauraron wani tafsiri ne wanda daidai lokacin da ake yi yake kunna wayan shi ya saurara shi wannan yana da laifi ko ko Eh, babu laifi ga mai itikafi ya saurari darasi na ilimi domin shi ma ibada ne na'am sawa'un wanda ake ne a cikin masallacin mm, kamar a ce a masallacin ana yin tafsiri na'am ko ana karantar da alkur'ani mai girma ko ana karantar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu ko sirarsa na'am to zai iya sauraron waɗannan ilmomi na'am hatta ma ulum wanda suke na wasa'il ne ulumul ala zai iya sauraron su masha Allah to inda ya sauraron su live idan ana yi a masallacin kaga babu abin da zai hana ya saurara a ido idan ana yi ta na'am hanyar an an- in ya kunna ya ji a FM na'am ko kuma ya sauke ta hanyar na'ura mm, ya, ya saurara da wayarsa to wannan babu laifi amma da sharaɗin kai ya zama ya takura ma sauran masu itikafi na'am aka sai ya saka abin ji ta kunne na'am, ya ji kayansa wannan babu laifi tafsiri ko wa'azi da zai ji shi ma dai yana cikin ibadoji insha Allah To alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu a nan zamu dakata a cikin shirin namu na yau sai in Allah ya kai mu shiri na gobe a madadin a, hukumar gidan talabijin da Albani TV kainuwa da shan Allah a, sai waɗanda suka taya mu kawo muku waɗannan shirye-shirye injiniyoyin mu su injiniya Bashir Allah ya saka da alkhairi da malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar ne Abu Waisa Muhammad Abdul Shi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi